إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta laraba a yau muna sha biyu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda insha Allah ta'ala za mu tashi darasi na uku a cikin suratu fussilat a darasinmu na jiya mun tsaya kan bayani akan aya ta shida a cikin wannan sura ta suratu fussilat fadin Allah ta'ala kul inna ma ana basharun mithlukum yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan wannan aya amma Allah ramma zai karanto mana daga farkon sura insha Allah ta'ala zuwa kan ayoyin da zamu daura Allah ta'ala ya samu dace bismillah bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أجنة مما تدعونا إليه مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
masha Allah jiya mun yi bayani akan wani bangare na aya ta shida fadin Allah ta'ala kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid Allah ta'ala yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ce da su ni mutum ne irin ku amma sai dai ana mun wahayi cewa abun bautan ku abun bauta ne guda daya fastaqimu ilaihi wastaghfiru Allah ta'ala ya ce ku tsayu wajen yi ma Allah biyayya da bin dokokin Allah sannan kuma ku nema gafaran Allah daga zunubanku wa wailul lil mushrikin bone na azaba da masifa ta tabbata ga mushrikai inji Allah madaukakin sarki mun yi bayani a jiya akan wannan ayar cewa Allah subhanahu wata'ala yana faɗa mana cewa a tsarin halittar da ya halicci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya halice shi ne a tsarin halitta irin ta 'yan adam annabi sallallahu alaihi wasallama a siffar halittarsa halitta ce allah ya yi masa irin ta 'yan adam shi ɗin mutum ne kamar yadda kowane ɗan adam yake mutum kamar yadda duk wata siffa ta ɗan adam allah maɗaukakin sarki wato ya siffanta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da shi illa iyaka yana bambanta da sauran 'yan adam ta hanyar hususiyat nashi da Allah ya keɓance shi daga sauran 'yan adam amma duk wata siffa ta ɗabi'a da Allah ya halicci ɗan adam da shi to Allah ya ɗora manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan wannan siffa kamar yadda kowane ɗan adam yake jin yunwa kuma ya nemi abinci haka annabi yake jin yunwa kuma ya nemi abinci kamar yadda kowane ɗan adam yake jin kishin ruwa ya nema ruwan sha haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke jin kishin ruwa kuma ya nema ruwan sha kamar yadda kowane ɗan adam ke gajiya in yi aiki haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana gajiya in yi aiki kamar yadda kowane ɗan adam wato yake jin bacci haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana jin bacci kamar yadda Allah ya sa ma kowane ɗan adam yana aure haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana aure illa iyaka kamar yadda muka yi bayani Allah ya keɓance shi da wasu falaloli da wasu keɓantattun darajoji hususiyat nashi wadda babu mai wannan darajar in ba shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cin darajarsa da Allah ya keɓance shi da ita shine abin da ya faɗa a nan yace yuha ilayya ni ana mun wahayi ku kuma ba a yi muku wahayi Allah ta'ala ya ce ka faɗa musu babban abin da ake mun wahayi shine annama ilahukum ilahun wahid cewa abin bautanku abin bauta ne guda ɗaya Allah shi ne kadai abin bauta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allah ta'ala ya ce abin bautanku abin bauta ne guda ɗaya babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah Allah shi ne kadai abin bauta duk wani wanda ba Allah ba to bai cancanci bauta ba Allah shi ne kadai wanda ya cancanci a bauta masa daka wannan shine sakon da Allah ta'ala ya aiko dukkanin wani manzo da Allah ya taba turo shi duniyan nan gaba daya to ya aiko shi ne da sakon tauhidi sakon a kadaita Allah da bauta shi yasa yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah ta'ala yake cewa ba mu aika wani manzo ba gabaninka ma'ana babu wani manzo da muka aika gabaninka face sai mun masa wahayi cewa yadda lamarin yake shine babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai ni kadai ni Allah da ku bauta ne daga wannan sako ne da duk wani annabi ko wani manzo da Allah ya aika zuwa ga wasu mutane a sasannin duniya gaba daya to sai ya fada mu wannan manzon cewa ka sanar da jama'ar ka cewa Allah shine kadai abin bauta ba wani abin bauta in ba Allah ba Allah shine kadai abin bauta Allah shine kadai wanda ya cancanci a bauta masa duk wani wanda aka bauta mar koma bayan Allah to an bauta ma wanda bai cancanci bauta ba amma Allah shi kadai cancanci a bauta mishi rabbul izzati wal jabarut Allah shi kadai cancanci a bauta masa saboda haka wannan shine sakon kowane manzo da Allah madaukakin sarki yake aiko shi kuma mafi girman abin da mutum zai tsare tsakanin shi da ubangiji shine ya tsare tauhidi duk wani abin da ka tsare tsakaninka da Allah idan har aka samu gibi aka samu matsala a tauhidinka to duk abin da ka tsare ma Allah a wajen Allah bai ba ko me ka yi in dai sunan shi bautar Allah ka yi shi ba tare da ka kula da tauhidinka ba to Allah madaukakin sarki ba zai karbi wannan abin da ka yi na ibada ba kuma ƙarshe ranar tashin alkiyama za ka tashi cikin asararru tababbu waɗanda suka yi asara duniyarsu da lafiyarsu saboda haka abu mafi girma da bawa zai tsare ma Allah shine ya tsare tauhidi ta Allah da bauta ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da hada shi da kowa wajen bauta ba ba a bauta ma duk wani wanda ba Allah ba ba a bauta wa mala'ika ba a bauta wa manzanni ba a bauta ma annabawa ba a bauta ma salihan bayi ba a bauta ma shehunnai ba a bauta ma waliyai ba a bauta wa malamai ba a bauta ma shugabannin kungiya Allah shine kadai abun bauta duk wani wanda ba Allah ba to ba abun bauta bane duk wani wanda ba Allah ba ba abin bauta bane kuma duk wanda ya bauta mu wani wanda ba Allah ba yayi shirka in ya mutu ya mutu mushriki dan wuta Allah ka tsare mu Allah ta'ala ya ce fastaqimu ilaihi Allah ya ce ku tsayu akan bautan Allah ku tsayu akan biyayya ma Allah subhanahu wata'ala wasu malamai suka ce ma'anan fastaqimu ilaihi ay wajjihu wujuhakum bid-du'a ilahu wal mas'alati ilai duk abin da ya sha muku kai to ku fuskantar da fuskokinku ku tsaya ku roki Allah shi kare ku fuskantar da fuskokinku ku roki Allah tabaraka wa ta'ala shi kare ba a roƙon kowa in ba Allah ba duk wata bukata Allah kaɗai ke biyanta duk wani wanda ba Allah ba ba ya iya biyan bukatu mafi girman abin da wani ɗan adam ke iya yi maka koma bayan Allah shine Allah ya sanya shi ya zama sila na Allah ya cika wata kaddaran da ya rubuta maka amma ba wai shi dan adam ya farar maka da wata sabuwar kaddaran da Allah bai kaddara maka ba duk abin da zai same ka to ka je ka roki Allah Allah ne in ya ga dama sai ya sa wani dan adam ya zama sila na ka samu bukatar da ka roka a wajen Allah amma ba wai shi dan adam din a karan kansa ya baka abin da Allah bai rubuta maka ba wannan bai taba yiwa wannan ba zai taba yiwa ba Allah ne cikin ikonsa yakan iya sa wasu su zama silan arzikin wasu arzikin wane ne Allah sai ya turo shi ta hanyar wane daga lokacin da shi kuma ya rike ya hana to Allah sai ya karkatar da arzikin ya koma ta hannun wani kuma ya iso zuwa gare ka Allah ka samu dace Allah ta'ala ya ce wa wailul lil mushrikin Allah ya ce bone azaba ta tabbata ga mushrikai malamai sun tattauna akan menene ma'anan wailun wasu malamai suka ce wailun wani irin kwari ne rijiya ce a cikin wutan jahannama bayan wutan jahannama to akwai rijiya ta wuta kuma a cikin wutar kaga ko rijiya ai ko ta ruwa ce aka jefa ka a ciki ka nutse a ciki ai bala'in ballantana rijiya ta wuta Allah ka tsare mu daga azabar wuta Allah ta'ala ya ce wa wailul lil mushrikin bone na azaba ya tabbata ga mushrikai su waye mushrikan nan sai Allah ya ce alladhina la yu'tuna zakata su ne waɗanda ba su ba da zakka wannan lafazi na alladhina la yu'tuna zakata malamai na tafsiri sun tattauna bisa sabani akan menene lafazin la yu'tuna zakata ne ake nufi da alladhina la yu'tuna zakata Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce ma'anan layi utunar zakata ai la ya shahadu na Allah ilaha illallah wahiyar zakatul amfus ba su shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sun ƙi yadda cewa Allah shi ne kadai abin bauta domin kadai ta Allah da bauta da shaida cewa Allah shi ne kadai abin bauta ai shi ne zakan zuciya shi ne tsarkakan zuciya to allazina la yu'tuna zakata abdullahi ibn abbas yace abinda ake nufi sune waɗanda ba su yadda cewa Allah ne kadai abin bauta ba su ne allazina la yu'tuna zaka al-imamu qatada yace la yuqirruna biz zakati annaha wajiba yace abinda dai ake nufi shine dai zakkan nan da muka sani zakkan dukiya basu ma yadda cewa zakkar dole ne su cire su bayar ba basu yadda ba al-imamu dhahhak da al-imamu muqatil suka ce la yatasaddaquna wala yunfiquna fi ta'a ba sa ba da sadaka ba sa cire dukiyoyinsu su taimaka wajen biyayya ma Allah in kaga dukiyarsu ta tafi to ta tafi ne a wajen sakon Allah amma ba sa cire dukiyarsu su bayar wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka wasu malamai suka ce la yu'tuna zakata ai la yuzakkuna anfusahum ba sa tsarkake kawunansu tsarkake rai shine tilasta rai wajen sauraron abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da kuma aiki da shi wannan shine tsarkake zuciya da Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya tsarkake zuciyarsa ya rabauta wanda kuma ya halakar da zuciyarsa ya tara mata datti shi kuma wato ya tabi ya halaka Allah ka tsare mu to kaga idan muka dauki duka fassarorin alladhina la yu'tuna zakata fassarin Abdullahi dan Abbasin la yashhaduna an la ilaha illallah ba su shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ma'ana shine suna jayayya akan allantakar Allah suna jayayya akan cancantar Allah da abauta masa shi kadai suna musu akan wannan suna ganin cewa ba Allah ne kadai ya cancanta abauta masa ba kaga wannan fassarar kusan shine yafi komawa zuwa ga ma'anar ayan fa wailul lil na su mushrikai ke domin ai rashin bada zakan dukiya ai ba shirka bane amma hada Allah da wani wajen bauta shi menene sunan shi wannan shirka ce shirka ce to kaga Allah ya ce bone na azaba ta tabbata ga mushrikai waɗanda ba su shaida cewa Allah ne kadai abin bauta Allah kuma ya ƙara da cewa hum bil akhirati hum kafirun kuma game da lahira hum bil akhirati hum kafirun game da lahira su din masu kafircewa ne ko ya zama mu dauki ma'anar alladhina la yu'tuna zakata ma'anan da al-imamu mujahid da al-imamu qatada suka fadi alladhina la yu'tuna zakata ai ba su ba da zakata dukiya ba sa cire zakan dukiyarsu rashin cire zakka yana jawo masifa yana jawo bala'i ma al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ambata mana cikin hadisin sannan shahararri khamsin bi khamsin manzo Allah ya faɗa mana cewa akwai abubuwa biyar da in sun faru to kujira biyar za su tafi daga ciki yace mutane ba su taba hana zakka ba sai Allah ya hana musu ruwa daga sama in dai za a hana zakka to Allah zai hana ruwa manzo Allah ya ce in ba cin tausayin dabbobi da Allah ba zai yi ruwa ba in ba cin tausayin dabbobi da Allah ba zai yi ruwa ba saboda haka wajibi ne akan dukkanin musulmi da Allah ya bashi dukiya kuma dukiyar nan ta kai nisabi na zakka to dole dole ne wajibi ne akan sa ya cire zakka domin zakka ba haƙƙinsa bane haƙƙin Allah ne haƙƙin dukiya ne wajibi ne cire zakka ba zabi bane eh ba wani kokari ne mutum ya idan ya cire zakka na a zo a jinjina masa a ga cika alhaji wani akwai kokari duk shekara yana cire zakka dama aiki ne da Allah ya wajabta masa illa iyaka tunda an wayi gari cire zakan ya zama abun wahala ga masu dukiya to babu laifi ga wanda ya yi a jinjina masa domin a ƙara masa ƙwarin gwiwa sannan kuma ya zamana wato ƙarin zaburarwa ne ga waɗanda suke sa'anninsa ko sama da shi a arziki wanda ba sa yi shi yasa zakan ma Allah ya shar'anta idan an tashi cire ta in za a bayar babu laifi a bayyana ta a fili ba laifi a bayyana a fili babu laifi a ce alhaji wani a wannan ma'aikatar ya cire zakka gobe da safe za a raba zakka a masallacin nan na alhaji wani saboda haka jama'a su taru babu laifi a bayyana a shelanta cire wato ba da zakka Allah ta'ala ya ce in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum idan kun bayyana sadakokinku to babu laifi amma in kun ɓoye kuka ba ba fakirai a ɓoye ba tare da an sani ba to madalla da haka madalla da haka amfanin bayyanawa shine saboda zaburar da waɗanda ba sa yi shine amfanin bayyanawa amma in mutum na tsoron hakan na iya taɓa masa ikhlasinsa to sai ya cire a ɓoye ya bi mutane ya san fakirai cikin danginsa da 'yan uwa ya cire ya ba su amma yana cikin abin da ya jefa al'umma cikin halaka a halin yanzu shine hana zakka rashin cire zakka rashin cire zakka kuma ai alhaji ai Allah ya maka adalci wajen cire zakka cewa fa yayi kowane miliyan ɗinka guda 40 ka cire miliyan ɗaya a ciki shine zakka sauran miliyan 39 ka mai da su asusunka ai Allah ya gama maka adalci da bai ci ka raba dukiyar rabi ka ba da rabi ba ko ka raba gida uku ba da kashi ɗaya ko kashi biyu ba sai ce ka kasa gida arba'in a gida arba'in ɗin nan kashi ɗaya za ka ɗauka ka bayar sauran talatin da taran ka mai da shi cikin asusunka to wani irin adalci ne Allah bai maka ba wani irin adalci ne Allah bai maka ba ai inda Allah ya ga dama da ya sanya ka cikin masu jiran a cire zakka ba masu bayarwa ba kuma abu ne mai sauki a wajen Allah abu ne mai sauki akwai waɗanda yanzu masu arziki ne ma wasu ma 'yan kasuwa ne amma wallahi ba su ma san nawa ne sabin zakka ba ba abu ruwansu ba abin da ya shafe su iya abin da ya fi ganewa shine farashin kaza ya tashi shi ma bari ya ƙara iya abin da ya sani kenan amma cire zaka kan a'a cire zaka a'a ko kuma wani ga ya cire kudinsa amma maimakon ya sa kudin a inda ya dace sai ya je ya kai kudin a inda kudinsa ma ba zai nuna ba wani zai cire kudi miliyan goma miliyan ashirin ga mai gadinsa bayi da kwakwaran dubu hamsin a kan ɗinsa gidansa da kyar yake samun abin da zai ɗauka ya ba su albashinsa ma wasu wasu lokutan da kyar suke fita albashinsa amma sai ɗauki naira miliyan goma sai je a sa sunan shi saboda ambaci sunan shi a cikin masallaci kaza cewa ya bada miliyan goma akaunt ɗin marayu ga marayu na a kusa da kai ga 'ya'yan wansa da ƙannansa suna nan ba abin da za su ci ba abin da za su yi kayan sallah ba abin da za su biya kuɗin makaranta amma sai ɗauka saboda yana so a ambace shi a gidan rediyo a ce alhaji wani ya ba da naira biliyan goma a sanya asusun marayu ga inda ya kamata ka fara da sunan ai ka'idan dukiya in an cire ta ana farawa ne kulma an faƙatun min khairin falil walidain wal aqrabin ka fara da iyayenka sannan ƴan uwan kuma kusanta sannan kafin aje kan wal yatama wal masakin wa ibn sabil amma waɗanda ake farawa da su su ne ‘yan uwanka na jini makusanta wannan ya sa galibi yanzu ake samun gaba da ƙiyayya tsakanin talakawa da masu kuɗi ɗaya da kaga talaka to jin haushin masu kuɗi yake yi idan mai kuɗi ya wuce a mota ku ce to kaga ɓarayi ku ce a nan mu ci a can saboda ina jin haushinsa cewa na baya cire zakka wai ne ma'anan baya cire zakka shine shi ba a bashi ba saboda haka duk yadda ka kai ga cire zakka dai shi ba a bashi ba to baka cire to kaga kenan ashe Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana hikima a cikin cire zakka akwai hikima a ciki eh kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum hikimar kenan saboda kar kudi ya takaita a zallan hannun masu kudi waɗanda ba su da shi su ma a tana da su a ɗauka a basu a ɗauka a basu amma yanzu kaga ya salam idan ka samu 'yan kasuwanmu yanzu su ba abin da ya fi burge su ma sama da a ce farashin kaya ya tashi saboda su samu damar gallaza ma al'umma su samu damar gallaza ma mutane eh shi yasa eh dole 'yan kasuwa su yi haƙuri amma dai mun gode ma Allah da muke ganin farashin kayan abinci yana sauka wallahi mun gode ma Allah da yawa yawansu sun sai buhuhuwa dar wato dubbannin buhuhuna na abinci sun tara a cikin su suna jiran azumi ya zo abinci ya tashi su gallaza mu bayin Allah sai gashi kuma Allah ya yaki ya sauke farashin Allah ya kara kasa da farashin abinci wai kuma a hakan wai ana sawa a cikin zukatan wawaye cikin talakawa wai suna yadawa wai cewa wai wannan sauke farashin kayan abincin ma wai akwai wani tugu da gwamnati take shiryawa wai shi ma ba alheri ba ne saboda shi talakan najeriya galibi kwakwalwansa a toshe ke to me ne alheri sai ka sai mudin kama miliyan daya shi ne alheri yanzu saukan farashin kayan abinci ya dawo baya wanda bayi da daman saya ya samu daman saya wannan ba alheri ba ne wannan ba alheri ba ne sai yanzu abin da ake so shine talakawa su fito facebook da instagram da twitter su ta rubutu cewa wannan sauke farashin kayan abincin akwai wani abu a ƙarƙashi da walakin goro a miya a ce to a sake daga shi to an sake daga shi kuma suwa a cikin wahala talakawan su ne a wahala talakawan su ne a wahala saboda haka saukan farashin kayan abinci alkhairi ne babba gagarumin alkhairi kuma muna fatan wannan alkhairin ya dawoma a cikinmu kuma ya ƙara nisa a cikinmu duk wani wanda ya shirya wahalar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka bashi kunya Allah ka kunyata shi akwai wanda aka ce ya saye buhun shinkafa buhun wake buhu guda dubu ashirin ya sanya a cikin sto saboda ya sani bara cewa da azumi an sayi wake kusan naira 150 ya saye shi kusan naira 1,500 ko wani abu makamancin haka kusan 80,000 da wani abu ya saye shi ya ajiye yana jiran ta kai 1,150 yanzu sai gashi ta sauko tana nawa tana yan 1,100 da yan kai ya gashi ya tashi yin asara ya yi asara eh ya sai ta 1,100 da wani abu ta dawo 80,000 da 1,090 a kowane buhu ya yi asarar kusan naira 10,000 to naira 10,000 sau 20,000 miliyan nawa kaɗan ma kenan yi kaɗan ma kenan in dai Allah ne Allah na tausayin bayinsa eh kuma muna cikin watan Ramadan lokacin da Allah ke amsan addu'o'i mu 24 hours din mu na watan Ramadan lokacin amsan addu'a ne ko muna kyauta da zato ga ubangijin mu cewa mu bayinsa ne yana kaunar mu in mun roƙe shi yana amsawa za kuma mu ci gaba da addu'a insha Allah ta'ala ko dan kasuwa ko ɗan siyasa ko wani shugaba ko wane ne da ya shirya wahalar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu dage da addu'a Allah ya sauko da shi ƙasa Allah ya turo shi ƙasa za mu ci gaba da addu'a tun da su ‘yan kasuwa su ma ba sa jin wazi to yanzu abin da ya rage shi ne mu haɗa su da Allah amma yaushe kai da aka ce ka cire daga naka ka bayar yaushe kai kuma kake jiran ka gallaza mu wanda aka ce ka ɗauki kuɗinka ka bashi wace irin rayuwa ce wannan ina tausayin da Allah ya siffanta al'ummar manzo Allah da shi sallallahu alaihi wa sallama duk wani abin da musulmai ke amfani da shi domin su ji dadin ibada a cikin watan Ramadan Ramadan tana zuwa farashin sa zai tashi ana ce ga Ramadan ya zo buhun siga ya ninka kudin sa buhun shinkafa ya ninka kudin sa buhun gero ya ninka kudin shi buhun wake ya ninka kudin sa dan me saboda al'ummar musulmi za su yi amfani da shi don su yi bude baki wannan shine iya bakin ciki wannan shine iya laifin da al'ummar musulmi suka yi musu shine za su yi azumi shine iya laifin da al'ummar musulmi suka yi musu shine da za su yi azumi da haka ramadan tana zuwa tattasan 500 zai koma 1500 kankanin naira 1000 za ta koma 3000 to lemo guda ɗaya naira 100 wannan wani irin jaraba ne fi sabilillahi wani irin bala'i ne wannan yanzu kenan mun wayi gari yan kasuwan mu in kaga sun motsa to farashin kaya ne ya ƙara sama sai su ƙara amma in farashi ya sauko su ba su sauko da shi duk abin da yayi sama ya tafi kenan ran da ya ja baya kuma ba za a ji sun fito sun ce ya ja baya ba amma ran da aka ce farashi ya tashi tsohon nashi din da ya soyo yana ajiye a cikin su to wata bakwai shekara guda ana ce farashi ya tashi zai ƙara masa kuɗi amma ran da farashi ya sauka nan shi kuma ba zai motsa ba wannan wace irin al'umma ce muke ciki ne wai wace irin al'umma ce wannan laifin da Allah ya maka kawai shine saboda ya baka kuɗi su kuma talakawa laifin da suka maka shine don Allah bai ba su ba ka manta cewa inda Allah ya so inda Allah ya ga dama da kai ke bara a bakin titi kai da Allah ya baka rawa kai Allah ya gani ya baka ko wani abu kai wanda Allah ya gani ya baka ganin daman ubangiji ne ya raba arziki nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah shi ya raba arziki tsakanin mutane ba wani abu bane saboda ka in kaji Allah ya ce ka cire ka bayar to kafin ka tuna zafin dukiyar da zaka cire ka bayar ka kuma tuna cewa kyautata wanda Allah ya yi maka ya kamata ya fi zafin cirewa da zaka wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka kamar yadda Allah ya kyautata maka kai ma ka kyautata ka cire ka bayar inda a ce za a yi layi daga gidanka tun daga wuntin dada har zuwa inkil layin mutane ne suna karɓan kuɗi a wajenka in har Allah ya baka buhu buhu kuɗin da zaka bayar ita ba su karka damu don inda Allah ya ga dama da kai ne na ƙarshe a layi zai yi ko ba zai yi ba zai yi shi wanda yake na ƙarshe a layin zagin Allah ya yi kai ya Allah ya baka kana bayarwa kai kuma bai kai ma Allah ya baka ganin daman ubangiji ne kudin duniya kuma banza a banza Allah ya ba mu kafiri ma balantana musulmi inda kudi wani abu ne wani ya isa ya ce Allah uku ne kuma Allah ya bashi ai da ba wanda ya isa amma tun da kaga mutum zai je ce Allah uku ne ya ce Allah ka haihu Allah ya ce ban haihu ba ya ce Allah ƙarya kake yi ka haihu kuma Allah ya ɗauki biliyoyi ya bashi ya nuna biliyoyin ba komai bane a wajen Allah din ya baka ba alama ce ta yana son ka ba din bai baka ba alama ce ta cewa baya son ka ba saboda haka Allah ya ce azaba ta tabbata ga waɗanda ba su ba da zakka duk waɗanda ba su ba da zakka Allah ya ce azaba ta tabbata a gare su akwai waɗanda su in dai wajen taimakon al'umma ne ko taimakon addini to anan ba a gane suna da kuɗi eh ana gane suna da kuɗi ne idan biki ya taso to anan ne ake gane suna da kuɗi in za a yi biki kaga mutum ya fito cikin al'ummar musulmi al'ummar da suke fama da rashin ci da sha ana balle kuɗi ana watsawa ana shimfiɗa kuɗaɗe ana tattakawa ana bi ta kansu ana cewa wai ya ce wai za a buɗe fuskanta amarya wai kuɗin farashin buɗe fuskanta sai an zubar da dala miliyan kaza wannan wace irin al'umma ce mara kan gado wace irin al'umma ce wannan mara kan gado fi sabilillahi ko da wanda ya hakan yana taimakon al'umma wannan din da ya almubazzaranci ne ko da yana ba mu mutane kuɗi wannan din da ya almubazzaranci ne almubazzaranci ne to wannan fawai a hakan fawai da sauƙi inda nashi kuɗin yayi na halal laifinsa laifin almubazzaranci ne akan wannan kuma Allah na iya kai shi wuta akan wanda shi kuma da kuɗin al'umma za a yi wannan tsiyar da kuɗin al'umma za a yi wannan tsiyar Allah ka shirya allazina la yu'tuna zakata wadanda ba su ba da zakka ko ba su shaida cewa Allah shine kadai abin bauta wa hum bil akhirati hum kafirun kuma dangane da lahira su din masu kafircewa ne innal ladzina amanu wa amilus salihati Allah ta'ala ya ce lallai waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda yake ba mai yankewa ba waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari to suna da sakamako a wajen Allah sakamako wanda ba zai yanke ba shine gidan aljanna Allah ka sanya mu cikin yan aljanna al-imamu suddi Allah ya mishi rahama yace abinda ake nufi da wato ghairu mamnun abinda ake nufi shine ghairu mahsu Allah zai ba su lada ba tare da ya kirka ba zai ɗebo ya kambato ya ba su al-imam mujahid al-imamu suddi yake cewa wannan ayan ta sauka ne game da marasa lafiya da kuma tsofaffi idan shekaru ya ja ko rashin lafiya ya yi musu nauyi ba sa iya yin abin da da suke iya yi suna matasa ko lokacin da suke da lafiya to Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa to kasu damu ladan su nan abin da suka saba yi na lada to Allah maɗaukakin sarki zai ci gaba da rubuta musu ladan su idan mutum ya saba kullum yana tashi cikin dare ya yi nafila raka'a biyu ko uku ko raka'a biyar sai yau aka wayi gari bai da lafiya ko ya yi tafiya ko tsufa ta kama shi ko wani uzuri wani dalili mai karfi karɓiɓɓe a shari'a ya sa ba zai iya yi ba to sai Allah ya sa a rubuta masa ladan kamar yayi wani aikin alkhairi mutum ya saba yi ko yaushe Allah sai karɓa rayuwarsa to duk sanda lokacin wannan aikin alkhairin ya zagayo to sai Allah ya sa a rubuta masa ladan cewa yayi wannan aiki saboda Allah ya sani inda yana nan da yayi kaga wannan shine amfanin mutum ya zama mai dagewa akan aikin alkhairi ke mutum ya dage akan aikata ayyuka na alkhairi saboda ya samu kyakkyawan shaida a wajen Allah da mala'ikunsa da kuma bayin Allah Allah ta'ala ya samu dace na'am ci gaba Mm.
ذلك رب العالمين
Mm.
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kul Allah ya ce ka ce da su ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn Allah ya ce ka ce da su yanzu ku din za ku kafulce ma Allahn da ya halicci ƙasa gaba ɗayanta a kwana biyu wata ja'aluna lahu andada kuma ku dinga sanya masa kishiyoyi yanzu ya dace Allahn da ya halicci duniya ya halicci ƙasa gaba ɗaya a kwana biyu kuma ku dinga sanya masa kishiyoyi kuna bautan wasu tare da Allah ya za a yi haka Allah ya halicci duniyar gaba ɗaya shi shi kaɗai a tsawon kwanaki biyu kuma ku wayi gari kuna haɗa shi da wasu wajen bauta a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmay Allah ta'ala ya ce ka ce da su yanzu za ku kafirce ma Allah wanda ya halicci ƙasa gaba ɗayanta a tsawon kwanaki guda biyu wata ja'aluna lahu andada kuma ku dinga sanya masa kishiyoyi to jama'a kun ga tsarin alkur'ani duk sanda aka yi magana akan tauhidi aka shigo da wani abu sai kuma a sake komawa kan tauhidi saboda a tunasar da kai wannan fa shine asalin dalilin da yasa Allah ya halicce ka shine saboda ka kadaita shi da bauta ka bauta masa shi kadai duk abin da kai na musulunci in ka samu gibi ka samu matsala a tauhidin ka to Allah ba zai ma saurare ka barin tashin kiyama aikin ka aikin banza ne aikin ka aikin banza ne tauhidin ka shine identity ka na tsiran ka duniya da lahira duk yadda ka je gaban Allah in dai ka samu tauhidi cikakke to komai mai sauki ne duk abin da ka je da shi na rigingimu da laifuffuka in dai tsakaninka da Allah ne mai sauki ne in dai laifi tsakaninka da Allah ne in dai rigima tana tsakaninka da Allah ne subhanahu ta'ala, to in dai baka samu rigima da matsala akan tauhidin ka ba to wallahi mai sauki ne a wajen Allah Allah mai iya yafi maka komai ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya ce ya kai bawa na inda zunubanka za su cika sararin samaniya ya zama na cewa ka zo gabana a cikin waɗannan zunuban naka ba shirka Allah ya ce ni ma zan cika maka duniya sai ta taɓo sama da gafara to kaga mai rage kenan zunubi cikin duniya gafara cikin duniya saura kuma me saura aljanna eh saura aljanna ka yi zunubi so cikin duniya an maka gafara so cikin duniya abu na gaba shine tafiya aljanna amma sharaɗi shine zama babu shirka a cikin aikinka domin ai dukkan mumma 'yan adam ba ma san shirka kowa ba yi san shirka eh yanzu mutum na da shago a nan yana sai da manja sai wani ya zai buɗe shi ma yana sai da manja sai ransa ya ɓaci ko mai dalili shi ne wannan yanzu zai masa tarayya da shi kaɗai ke cin karansa ba babbaka yanzu ga wannan yanzu dai babbaka mai kaɗan haka sai hankalin sai tashi eh in kana neman hankalin mai gida ya tashi to ya samu labarin cewa akwai wani wanda yake bibiyar matarsa a waje to hankalin sai ya tashi kenan haka ne ko ba kawai ba ma mata ba saurayi da budurwa ma bayi son ya ga wani saurayi kusa da budurwarsa ba haka bane me dalili shine saboda wai shi yana so ya samu wannan wajen yiwa da hula sharika lahu ne shago baya so a mai shirka bai so a mai shirka ballantana mata kuwa sun fi kowa yi ma Allah shirka kuma sun fi kowa kin shirka eh mata kenan sun fi kowa sa ma Allah tarayya kuma sun fi kowa kin tarayya wai garin gudun ita kar a mata kishiya kar a sa mata tarayya to garin gudun haka ne ita kuma sai ta je ta yi ma Allah tarayya sai ta je ta yi ma Allah shirka bayan kuma mijin ba ita ta halicce shi ba kawai wai wani abu ne take gani na rayuwa da da ita kadai ne take samu a wajensa yanzu in wata ta shigo za su raba a tunaninta wannan shi yasa ita kuma gudun kar a samu tsaiko a nata kar a ce ga wani haƙƙinta nan an raba tsakaninta da wata ita kuma sai ta je ta ɗauki haƙƙin Allah ta raba tsakanin Allah da wani sai ta je ta ɗauki haƙƙin Allah ta raba tsakanin Allah da wani in ta ji wata tana bibiyar mijinta hankalinta sai ya tashi ko budurwa ce ta ji wata cewa tana yawan sake baki da yawan dariya da yaƙe da murmushi ga saurayinta sai ka ji tana nuna mata ba ta so me dalili wata na ganin cewa wannan wajen wahada hane la sharika laha ba ta san shirka to don me kuma ita za ta yi ma Allah shirka don me za ta yi ma Allah shirka ai in kishiya da daɗi ai mata sun fi kowa sani ai idan kishiya da daɗi mata sun fi kowa sani to me yasa kin san ba daɗi kuma za ki je ki ma Allah bayan nakin kuma Allah ne ma ya halatta ai ba Allah ne ya halatta ba to amma tarayya ma Allah fa shi Allah ya halatta Allah ya haramta to don me garin gudun kar wani yayi halal ke kuma zaki je ki haram don me haram din ma da za ta kai ki zuwa ga shirka karshe ki tafi wuta saboda haka wata za ta ce ai yadda na zauna a cikin uwata ni kadai haka zan zauna a gidana ni kadai eh in dai kadaici ne ai ba sai kin gaggawa ba ranki shi dadi za ki je ki shiga kabarin ki ke kadai ba dai zaman kadaici bane za ki je ki kwanciyan kadaici ke kadai mijin ma baya nan ballanta na yabi kishi a wajen mijin ma baya nan ballanta yabi kishi a wajen to a shirkenan ita ba ta son kishiya to bai kamata kuma ta yi ma Allah tarayya ba bai kamata ba bai kamata ba wani ɗan kasuwa ne shi saboda kar wani ya yi tarayya da shi wajen samun ribar da yake samu shi ma zai je wajen buka neman sa'a yanzu don allah in banda rashin hankali shi bokan nan ya san yadda sa'a take kuma zai zauna ya zo ya baka maganin sa'a ka bashi dubu biyar ɗari biyar tsakani da allah ba ya baka sa'an da za ka samu miliyan ɗari biyu kai ka bashi dubu biyu a ciki ya kuma san inda sa'an take ko dan siyasa ya zo neman sa'a wajen boka boka ya san inda sa'an take ga ɗansa zangaɗe ɗan ɗansa bai ɗaura shi ya zama gwamna ba sai kai na tabbatar dai duk abin da za ka bashi in ka ci gwamna bai kai abin da ɗansa zai dinga bashi ba kuma ya fi son ɗanshi a kanka to me yasa bai zai ɗaura ɗanshi ba to shi a karan kanshi shi ɗin bai son kuɗi ne dan me yasa ba zai ɗaura kanshi ba ya nuna ba abin da yake iya bayarwa yanzu fa in aka zo aka yi zaɓe shugaban ƙasa 'yan takara guda uku ko hudu ko biyar kowa fa a cikinsu in ya je wajen bokansa in banda wanda Allah ya marahama kowa bokansa ya gaya masa cewa kai ne za ka fita kansu kamar ruwa kauce kowa ka bokansa ya gaya mai kuma wannan zaben a zo a daga shi sama a nuna shi ma Allah ya ji ba haushi dan dambe a buga shi sannan kuma zabe mai zuwa ta sake zagayowa ya sake koma wajen boka saboda rashin hankali saboda rashin hankali to shi yasa jama'a za mu ga ƙur'ani duk inda aka yi magana ɗaya biyu sai a koma tauhidi magana ɗaya biyu sai a koma tauhidi wannan kuma shine wa'azin musulunci ba a sako-sako da tauhidi ba a wasa da tauhidi wajen wa'azi duk wasa-wasa amma banda tauhidi banda tauhidi shi tauhidi no going area ne red line ne ba a tsallake ma Allah wannan layi wannan jallayi ne da ubangiji ya zana ba a tsallakewa in ka tsallake kuma to za ka gamu da bala'in duniya da lahira saboda haka Allah ya ce ka tambaye su ka ce da su yanzu za ku kafirce ma Allah da ya halicci duniya gaba ɗaya a rana biyu a kwanaki guda biyu shine ranar lahadi da kuma ranar litinin wa taj'aluna lahu andadan ku sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan shine ubangijin ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a hadisi cewa Allah ya fara halitta a ranar lahadi ya kuma gama halitta a ranar juma'a bayan la'asar kuma abu na ƙarshe da allah ya halitta shine annabi adam saboda haka a cikin halittun allah ɗan adam shine late koma shine ya zo a ƙarshe da wayannan karnukan da akuyoyi da tumakai da kake ganin su duk an fara halittar su kafin kai ɗan adam shine na ƙarshe da kuda da sauro da kudin cizo da mutuka raba da kyankyaso duk sai da aka halicce su kafin aka zo kan dan adam shine na karshe a cikin halittar Allah amma kuma cikin ganin damar ubangiji sai kalam dan adam sai zama na kusan kashi 70 cikin halittar Allah Allah ya halicce su ne don amfanuwar dan adam rana da wata halitta ce mai girma Allah ya yi ta ne dan ya yi su ne dan dan adam ya more su sama da ƙasa Allah ya yi su ne don ɗan adam dawakai da jakuna da awaki da tumaki da raƙuma Allah ya halicci su ne don ɗan adam ya halicci kaji da agwagi da zabbi amfaninsu shi ne ɗan adam ya kama su ya danne su ya yanka su duk tausayin Allah nan ya ce kama ka za ka yanka ta Allah ya san za ta ji zafin fitar rai za ta ji zafin yankan amma ya ce ka yanka ta saboda Allah ya nuna mana irin darajar da ya maɗan adam Allah kuma ya faɗa mana daga ƙarshen ƙarshe kuma irin zafin da kazan nan ta ji lokacin yanka ta kai ma wata dan za ka ɗanɗani wannan zafi irin zafin da ragon nan ya ji kaga yana shure-shure kai ma wata dan za ka ɗanɗani wannan zafin ai malam kai dai ka san ƙarfinka da juriyanka da na bujimi kaga wani zafi da daɗaɗin da ya sa bujimi yake shure-shure ya fasa bokiti ya karye kan famfo ka san zafin ba mai sauƙi ba ne wallahi ba mai sauƙi ba ne ka san dai abin da bijimi zai jure kai baka isa jure shi ba kai baka isa jure shi ba amma a ce maka yau ga wani zafi nan yau bijimi ne sai an ɗaure shi an ɗaure shi ya balla igiyar ya fasa kan famfon ya fasa bawun ya wargaza kan mutane ya tashi ya ɗeba da gudu da kyar a kamo shi saboda zafin yanka zafin fitar rai ya kamata ka gane wayaye wannan zafin yake ne Allah ka sassauta mana Allah ta'ala ya ce zalika rabbul alamin wannan shine ubangijin talikai Allah ya ce waja'ala fiha rawasiya min fawqiha Allah madaukakin sarki ya sanya wato ainihin duwatsu turakan duwatsu masu karfi a saman a saman a saman kasa domin an tabi da bikum saboda kar kasa ta dinga rawa da ku Allah ya sanya duwatsun nan ya kakkafe kasar saboda kasar ta tsaya cak kar kuna tafiya tana tangadi da ku waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha Allah madaukakin sarki ya sanya albarkatun cikin ƙasa shine Imamu Suddi yace ambata fiha shajaraha Allah madaukakin sarki ya tsirar da bishiyoyi a cikin ƙasa ya tsirar da bishiyoyi waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha Allah ya tsirar da bishiyoyin da kuke gani suna muku inuwa suna muku tsiro kuna ci kuna wato ainihin ciyar da dabbobin ku da su domin tsirar da shuka ai iko ne na Allah ka je gona ka gani an shuka abubuwa da yawa Allah ya ce yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul Allah ya ce da ruwa ɗaya ake shayar da su amma sashe ya fi sashe daɗin ci ruwan sama ne za a yi a lokaci guda ya bugi lemon zaƙi sai ya ƙara zaƙi in ya bugi gauta sai ta ƙara ɗaci saboda haka shi lemo ya gama nuna shine ya yi zaƙi ita ko gauta ta gama nuna shine ta dace kuma duk da ruwa dai Allah yake shayar da su dandanan abarba daban da na ayaba dandanan kankana daban da na lemu dandanan gauta daban da na goro kuma duka Allah ya ce yana shayar da su ne da ruwa guda daya Allahu akbar Allah ka ba mu ikon gane girmanka da kuma wato ainihin gode maka Allah ta'ala ya ce wa qaddara fiha aqwataha Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ƙaddara lokuta da ajalullika da abubuwan da za su faru a cikin duniya baki ɗaya al'imamu mujahid ya ce ma'anan wa ƙaddara fi ha a ƙawatuwa in ji al'imamu suddi da al'imamu hassan albasari ya ce arzaka ahli hawa masalihahu Allah shi ne ya ƙaddara mutanen duniya arzikinsu da duk abin da zai faru da su Allah ya ƙaddara mu kowa komai yaushe za ka yi arziki yaushe arzikinka zai zo Allah ya riga ya ƙaddara wa qaddara fiha aqwataha komai Allah ya kaddara ya sanya masa lokaci al-imamu qatada da al-imamu mujahid suka ce wa qaddara fiha aqwataha ay khalaqa fiha anharaha wa ashjaraha wa dawabaha fi yawmi thulatha'i wal arbi'a Allah ya halici koguna da koramu da ke cikin duniya da bishiyoyi da sauran dabbobi a ranar litinin da ranar wato ran talata da ranar laraba al-imamu dhahhak da ikrama suka ce ma'anan wa qaddara fiha aqwataha na'am shine wato arzaka ahliha wa ma yasluhu lima'aishi min at-tijarati wal ashjari wal manafi'i fi kulli baladin ma lam yaj'alhu fil ukhra li ya'isha ba'dahum min ba'dihim min ba'din bit-tijarati wal asfari min baladin ila balad yace ma'anan wannan shine Allah madaukakin sarki ya shar'anta ya kaddara a kowane gari ga irin itatuwan da suke fitowa a kowane gari ga irin arziki da kasuwancin da ake a kowane gari saboda me saboda a samu maslaha ga 'yan garin sannan kuma 'yan wani gari su samu damar tashi daga wannan garin domin su je su yi kasuwanci kaza a gari kaza ana iya samun shuka ne sai a ce maka gari kaza kasar garin ta fi kyau ma shuka iri kaza kasar gari kaza ta fi kyau ma shuka iri kaza sai a ce da kai in dai kasuwancin kaza ne kake so mai kyau to ka tafi gari kaza to Allah madaukakin sarki shine ya kaddara wannan ya karkasa mu kowace kasa ga abin da zai tsiro a cikin ta ga kuma wato ainihin abin da Allah madaukakin sarki yake so ya fi yawa a cikin wannan garin da kasuwanci wa qaddara fiha aqwataha duk Allah madaukakin sarki shi ya kaddara haka ba mutanen gari ne suka tsara ma kansu ba eh Allah ne ya kaddara a ce in dai kaza kake nema to je ka gari kaza in dai kaza kake nema to je ka gari kaza wannan shine abin da al-Imam Ikrama da al-Imam Dhahab suka ce wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala wa qaddara fiha aqwataha Allah ta'ala ya ce fi arba'ati ayyamin yayi haka ne a kwana guda a kwanaki guda hudu ma'ana ci kwatan kwanaki guda hudu kenan shine kamar ka ce da kwana biyun da Allah madaukakin sarki ya wato ainihin halicci ƙasa da muka ji da kuma kwana biyun da ya halicci wa'annan gaba da in ka haɗa su to sun zama cikamakon kwana hudu kenan kwanaki hudu Allah ya halicci ƙasa da abin da ke cikinta gaba ɗaya ya kaddara duk abin da zai faru a cikinta Allah madaukakin sarki ya ce sawa al-sa'ilin wannan ita ce amsa mai daidai amsa madaidaiciya ga dukkanin masu tambaya duk wanda za su zo su yi tambaya to ga amsar su ai sawa al-sa'ili na wal ghairi sa'ili da waɗanda suka tambaya waɗanda ma ba su tambaya ba duk ga amsar nan amsar ita ce Allah madaukakin sarki ya halicci ƙasa da abin da ke cikin ta a tsawon kwanaki guda hudu to za mu tsaya akan wannan in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan bayani kuma akan halittar sama akan aya ta goma sha ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya ba mu ikon gane girman sai kuma ba mu ikon girmama shi yadda ya kamata Allah ta'ala ya sanya mana albarka cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi a muna ƙara tunatar da 'yan uwa akan abin da ya shafi sayan kayan ɗaukan karatu wanda har yanzu abin da ke wajenmu da wanda aka hada da wanda aka tura mun samu naira dubu tara ne da naira saba'in har yanzu saboda haka muna ƙara tunatar da 'yan uwa akan wannan gudumawa insha Allah ta'ala bayan mun yi sallah za mu sake neman taimako waɗanda suka bayar in suna da dama su ƙara waɗanda ba su bayar ba su tallafa su taimaka mu yi tarayya da ku cikin wannan aiki na lada domin mu mallaki kayan ɗaukan wato ainihin sakon Allah da kuma yaɗa shi zuwa ga inda ba mu taɓa tsammani ba Allah ta'ala ya samu dace Allah biya mana bukatunmu na alkhairi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته